إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara durinmu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 19 ga wata na Jumadal Ula hijira shekara 1444 wanda ya dace da 13 ga watan 12 2022 yau sha Allah za mu yi darasi na 107 na ku 107 cikin littan bulurba maram insha Allah a daɗina ga darasi da ya gabata muna ƙarshen hadisin abdullahi bin amur bin asiku daga shi ne za mu tashi wa bin abbas ko na ganin na gashi ko masu littayi ها نعم زام تاشي تو زام تاشي وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان تونا رواية تا عبد الله بن عمرو بن عاص أي ganin tana da hanyoyi da dama ya sa ganin wannan hanyoyin ya sa ta samu gindin zama wanda cewa tana da tabbaci kinin ruwa ce tabbatatta gurin abin da yake ba da labari shi abdullahi bin amur bin as radiyallahu anhuma ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna diyatal khata'i wa shibil amad nan kasa an san kalmar ala tambihi ne ana farka mata he a ji hankalinka zaba kanu labari mai muhimmanci cewa diyar kuskure da shi bi la'amud kusan ba cewa kuskure ne amma akwai ganganci kusan da gangam ne in ka misali na ya kawo makana bi saut wal asa abinda aka yi bugu da bulala ko sanda wanda asali bugun da ba kashewa beki ɗazu wani ya mun tambaya cikin masu zawa nan kan wasu ganin akwai wasu masu ƙware wajen sanin gaba ta mutum ko lunguna na mutum ya ce akwai wasu wanda sun san mabuga wanda ya san in yi bugu a wannan wurin mutuwa ake gurin inda ka buga mutuwa za yi to irin wannan shi yaya za a mai hukunci to ta shari'a kullum tana aiki da zahiri don kullum bambancin shari'a ta Allah ko ta musulunci da ta bature shi bature iya aiki da abin da ya bakin shari'a ta shi ɗan yanke ta ƙare bai da ƙi da lahira amma ta musulunci alƙali iya aiki da abin da yake zahiri gare shi ya bar mu Allah abin da yake ɓoye wannan ba za mu iya mutum hukunci ba kai ka san mabuga da ka biki nan da ka san mutu a ka buga an yi magana da abin sha wani bugu da hannu ko bulala ko na abu sai mutum ya mutu za a bar shi a wannan shibi amma ba mai hukunci na kisa na zahiri na abin da ya kashe a zahiri wannan amma shi Allah ya san daga ya san abin da yi tsakanin shi da Allah mu zama shi ne za mu yi aiki da abin da ke zahiri gare mu kutuwo ne kutuwo ko ta ba mutuwa sai dai a wasa hanci ko a wasa baki ko a shanye ma kutuwo nawa kai ma ka shanye adatan ake magana duk da an san ko ne kwanan ya kare faɗo ma ake a mutar da zunguna masu ya mutu daga mali ya mutu ake to kenan nan ya kawo wa'annan ababe wanda misali an kawo hadda magana sanda asalin sanda nawa mutum shi sanda hame da yawa mako hamma ana sharaf sharaf ake ba gwa da ko kenan wani abubuwan na suna kaji amma da alatan ba ana buga ne na kuna a baka a maka azaba kwa to dai abin da yake nan magana dan akwai masu ganin babu wani shi a duk abu guda ne to wannan nasu iya kawo akwai shi bai amurta to nan maganar na ganin an kawo shi bai amurta diya take da kabri can ba mun yi bayani dabba ya shekara ɗaya cikin ta biyu guda 25 da wadda take da ɗaya biyu cikin ta uku mai akaca mai akaca mai kanwa ya shekara ta uku ko da mai shekara hudu cikin uku cikin ta hudu hinka ko da jaza'a mai shekara hudu cikin ta biyar ko ce 25 biyar to ita wannan ya aka maganar kurin arba'una fi butuniya auladuha a cikin ɗarin za a ba da arba'in da ciki ko ce da ciki dabbar kenan kaga babba ce kuma hada cikin ta nan da a kamar da diya ne to nan akwai ruwa da zamu ga gaban da yake kawo meye sauran ma sauran ana bu ana ba da hikka 30 jaza'a 30 kaga abun ya kabri ya tsada da shekara uku ta cikin hutu hudu guda cikin biyar za ka ce ya shiga hudu cikin ta biyar kai ne ka kawo talatin mai uku cikin ta hudu ya ka kawo talatin haka ne an kamar abin kuma ta kama ita guda arba'in ya kawo masu ciki gaba daya wannan ya cikin nau'i na kenan ƙara tsadar abu don a ga abu maganar kuskure da aka ambata a ciki wannan shi ne abin da yake wannan ruwaya سيكو وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري ganin wannan ya tsace ƙarama wannan babba ce ƙatuwa ta yi ta girma to sai ke cewa da wannan da wannan duk ɗaya ne duk su guda ci ɗaya tsace kenan da katuwa da karama diddiye guda ce kuma kowace diya kowace guda kowace gaba guda raƙumi sulusi mana raƙumi uku na da yanka da sulusun raƙumi kowace guda wannan ita kuma wannan babba kowace gaba guda raƙumi biyar ne ni bayani a baya kowace gaba don dukanta raƙumi goma ne ita kuma gaba biyu ce kenan an ka cire ɗaya za ka ba da raƙumi biyar guda biyu raƙumi goma shi ne abinda yake wannan hadisi na imam bukhari na ibn abbas cewa hadihi wa hadihi sawa da wannan da wannan ya'ani al-khinsar wal ibham ka sana ma yaka sunaye daban-daban al-khinsar al-binsar al-wusta sababa al-ibham suna zama da biyar wancan al-khinsar wannan kenan sai ya ce wali abi dawud wa tirmizi diyatul asabi sawa wal asnan sawa as-saniyah wad dars sawa ruwata abu dawud cewa aka imam tirmizi annabi sun kawo karin bayani kan wannan mas'ala cewa diyar ya tsotsi didin diyar yatsotsi ɗaya ne da babbar karama ɗaya ne wal asnana sawa su ma haƙora da ƙato da ƙarami duk haƙori haƙori ne a saniya wannan ya ƙarni ƙarmin haƙori na haka ta ce wannan da ƙato a dars ƙata haƙori ba haƙori matamni da ƙaramin haƙori da- da matamni duk ɗaya ne duk haƙori ne wajen diya ba bambanci sai ya ce wa ibn hibban دية الأس- دية أسابع اليدين والرجلين سواء عشرة من ال- عشرة من الإبل لكل سبع دندي قارن هدوه مو أبن أهيلي دي يتي ديار ياسوس إن هنوا دا ياسوس إن كوا هو جدا باشا نانو دوغا يدي سيني سو نقاوا بجيرون أرجي كدون جدين دا تا ياسا da ta yatsa ta hannu da ta kawa duk yatsa yatsa ce kowace asharatu min ibil raqumi goma ne da kulli isbi da dukkan yatsa aka ce da gaba daya sai a bada raqumi uku kuma a raba raqumi kudin raqumin daya a raba gida uku wannan duka abin da ya tabbata ne ta hanyar isnadin hadisi وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه ورفعه رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو دامن أخرجه الدار قطني وصحاب الحاكم وهو عند أبي داود ونسائي وغيرهما أن أنا من أصله تؤكد حديث اللي هنا دا gaskiya hanyoyi da dama wanda ya tabbata da hadisin iya da madogara kwakwara albandin mulkata iya da iya da shawahid gama hanyoyin hadisin iya ba iya bashi ƙarfin gwiwa kan hujja da shi abin da yake cikin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tatabbaba wa lam yakun bi ma'rufan wanda ya je magani amma ba maganin bai sani kurin kabba ce neman kuɗi ne ko neman banza ya je shi ya iya ya ba da magani kuma bai iya ba aka sha aka mutu magana kenan to wannan fa asaba nafsan fama dunaha mutuwa aka yi wata gaba ta lalata sai idan ya zube maimakon a warke ruwan ido ya tsiyaye dara samu haka ko kunne ne a kurumci duk abin da dai da maganin shi illanta to wannan fawo damin shi ne responsible shi za a kama shi zai biya diyar abin da ya wakana na wannan banna da alƙashin wannan ina ga akwai lajina dai masu saudiya an kawo masu arwi suke zaba na zamani na likitoci akan samu likita wajen magani ya yi magani kuma a mutu to alakulla hal shi ma hali biyu ne akwai na ganganci akwai na tsautsayi ake cewa hata alakulla hal idan likita ya yi ganganci ko da likita ne ya san magani amma ya zamanto dalilin shi sababa mutuwa mara lahiya zan misali aka zo likita ƙa'ida bakawa mara lahiya allura glucose ko sale ko mai gishiri ko mai sukari sai ka bincika an ba shi da tansiyon bangare daya an binciki tansiyon an binciki sukari diabetes ko ta kwasa irin allura da za a mishi sai ka zo kurin sai ka buga mai allura ka buga mai sale shi ko mai tansiyon ne ka san abin da za a yi sai da kwana bai kare ba ko ba mutu ba an sha biya ka buga mai sale mai gishiri kaga kai kashe shi ko kuwa ka buga mashi shi diabetic iya da cutar sukari ka buga mai wannan mai sukari kaga abin da za a yi da gwana bai kare ba to wannan kai likita ne kan amma anan kuskure ne kai a cikin aikinka in ya mutu ya ka biya diya Mm, ya ka biya diya da abin da kai na kuskuren ka ne ko ka bar mishi abu dai wanda ya kamata a lokaci kaza kai kaza ka je kashe harkokinka ya mutu duk abin da dai na aiki ne kurin kenan likita ya hatara ya hatara baki iya washi gaskiyar magana amma an ce duk abin da yake na likita kai abin da ya kamata a mishi ne allura kaza abu kaza sai ya mutu to na ma ruwanka baka cikin kashe shi haka aka tsara tsarin haka ba da kasa abin da kai ba kuskure na aiki mutuwa ce gwada ne kawai tsari ba ta ranka gama ya kayan ifliki kai kashe shi da kai kame magani haka bane ba kai dai in a cikin maganin akwai kuskure ka gaba kuskure don ka baka iraya baka kashewa naka za ka yi abin da ya tabbata gare ka wa anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala في المواد خمس خمس من الإبل في المواد مي المودحة مي بياني أبايا ciwo wanda za a iske kashi hata an huce hata ana kawarin kashi ko bai kare ba idan almudiha mai magana ja'ifa mai magana mamuma nan almudiha ce ta almawadi jawar kenan mudiha kenan jam'i ne na mudiha ciwon da an kai ga kashi an ga horin kashi amma ba kare ba to za a ba da diya ta raƙumi biyar na raƙumi za a ba da kenan raƙumi biyar rawa ahmadu al'arabawa za da ahmad wala sabiu sawa ita ma dai ya tsotsi a wani lafazin su ma ce diddaye ne ya tsotsi kulluhu na ashar ashar kowane ko ta yatsa goma goma na raƙumi goma min al'ibil wasaha ibn khuzaima ibn jarud haka ibn khuzaima duka da sun kawo ruwaya wannan wani ya kawo maganar gajiya satin da ya gabata ba mun kare mun huta yake kawo aiba da aka ambaci kwarce ga wani haƙori da haƙori da magana ta hannu da hannu da aka kawo maganar tsuwawo maganar a zakari ba ambaci ba kunne wadda ba mata ba duk magana guda ce shi ma kunne in aka cire daya raƙumi hamsin ne rabin diya ne a aka cire biyu raƙumi ɗari shi ma ɗaya ne da hannu guda biyu ɗaya da suna sai wa'an wata ruwaya ta amurbin al'ashabi da abiya jaddi nafsin hanyar ce guda illa abin abin da yake ƙarawa cewa ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam أقل أهل الذمة نصف أقل المسلمين رواه أحمد والأربعة ديا تا كاورن أمانة شين أهل الذمة كاورن أمانة amma ya zama su zumi wace mu'ada ke kuma musta'aman shi ne kawuri da yake da kariya sai aka kashe shi to shi duk da ana ba da diya amma shi diya shi rabin ta musulmi ce ba raƙumi ɗari ba za a ba da an kashe kawuri wadda ya kama dai musulmi kashe kawuri ba a kashe musulmin kuma shi kawurin za a ba da rabin diya da ake ba musulmi wani haka musulunci tsara duk da an ba da kariyar amma tsarin shari'a ba ɗaya ba suke ba da musulmi da kawuri ba kama su musulmi ya daraja a wajen allah ya kima domin abin na yarjejeniya an aka yi su ma dai ba barin haka nan amma dai ba su zauwa daya da musulmi da kahuri ba su zauwa daya haka haka tsara haka abin zuwa sha'arci walafaz abi dawud diyatul mu'ahid nisfu diyatul hurr nan yace diyatul mu'ahad nan ce al mu'ahad al mustaman azimi didin wanda ke bambanci da su al harbi ma dole nau'i ne na zamantakewa wani a cikin ku yake dama halin al-mu'ahad wanda aka yi alƙawarin zama laye da su ko shiga da kai da kawa da wuta al-musta'aman wanda zai zo wani wata musamman wani aiki na musamman zai kawo shi ko wani gini ko wani aiki da ya kawo shi a bashi kariya wani abu da zai kawo ko wata ziyara ta ɗanwan shi shi kaɗai ne da garin su garin kahure ne ɗanwan shi kahure muna yake da su ma amma ya nemi wata alhurma a bashi dama ya shigo wani abu daban na musamman ya ƙare ko shi ake musamman to dukansu ba a kashe duka kenan ne ko zama da an ce can an ce halin zimma na ce mu'ad to ban zama da hukuncin guda ne din dai za ba da nasi ya zo diyatul mu'ahad diya ta kahurun amana nisfu diyatul alhur rabin diya ta dace raƙumi ɗari ake ba da ɗa idan kenan aka shi kahuri shi ma za a ba da rabi ya ce walin nasa'i عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلثا من ديتها دية ta mace in aka kashe ta irin diya ce ta namiji hatta ya bulugu sulusa min diyyarta ya hayya kai sulusun diyarta me ma'ana magana an muka nan iya damirin iya kuma sulusun min diyyarta asalin diya mace nawa ne diya mace nuna diya mace a kome nawa nawa ne sulusun hamsin a takaice yan masu lissayi abinda ake ne a 30 da sulusi ya ciyarwa yan ciyarwa na hamsin a takaice kenan 17 17 ba kaɗan ba ko 17 da wani abu ko 17 za mu ce da 17 ne ba kaɗan fadar yi 17 ba kaɗan ne don 15 su uku karasan abin da biyan ne kenan kana namun biyan su kenan kaga bai cika ba 17 ba a takaice dai lissayi za a yi abinda mutum ya tabo an da kudin haƙori kudin kunne kudin hanci kudin wane ne duk abinda mutum ya ɗoka ya tabo na diya a yin bayanin can baya abinda yake hasursun masursun diya diya cikakka da kuma ɗari ne aka ci sulsun diya kenan talatin da uku da wani abu duk abinda ka ɗauko ma kanka na diya kuskure ko na abu ya zo to ba mai kare maka kai za ka biya inda bai kai ba talatin da wuce lafi da kudu haram ba to nan ke suma domin daga inda ka musu bayani diya kamila mutum kuskure ko shi bai abin da kashe mutum a ƙa'idar shara musulunci dangin shi ake nomawa a ɗora masu ba shi zai biya ba a nan dangi suke da rana ya ɗauko yan uwan shi maza kun ba mata ban da mata to gashi wannan ɗan uwanku ya yi kaza ku za a ku biya diya da wani kuma ba su lokaci har shekara uku ba zama da wani yake musu zauna ba su ba da kaza har ake tsarawa har su biya gaba daya to amma an ce idan bai kasu sun diya ba kasar bai kanka to kenan mun yi bayanin duk abin da ya shayi haƙori kenan da gaba da wane ne yadda namiji yake na mace haka yake haƙori no haƙori haƙori guda nawa yake haƙorin biyar ko magana mun yi magana ta yatsa ko ce haƙorin goma to ta mace da namiji ɗaya ne sai inda ya wuce sulusun diyata inda ka ɗauko laihin yadda ya wuce raƙumi goma sha biyar ramce ko sha bakwai ya ka sha bakwai a nan kaga ya wuce sulusun diyata daga ya wuce sulusun diyata to a nan rabin na namiji da abin da za a bada na diyan mace in ya wuce sulusun diyata to a nan bata daidai da namiji rabi ne an gane magana diyan mace rabin zai zama mace amma abin da shayi ƙananan launuka ƙananan tun daga rabin biyar har sama a nan duk ɗaya ne ba gani amma in yi huce sursun diya ta ne abin ke ne yake canzawa kuma sai ya koma rabin na namiji amma ƙasa da haka da namiji mace duk ɗaya ne sai haƙori biyar ita ma haƙori biyar biyar ne haƙori ne na ta naka ɗaya kunne duk da kunne rabin diya ne yan wanshi al'arifin rane wadda ta musalmata ila Allah ce wadda ta musalmata ila ahli Allah ce cikin sautin nasa'i Allah hujja ta saboda ne cikin sautin nasa'i za a bada diya an tsara bayan kuma bayan misal na akwai kanin kura kawuran kawuran amana ne su fadda ta musalmata ila ahli Allah ce a maka mai yanayi sai aka garin su in ya dangi ko ana ba su su za ba diya ya ba iyalan shi ko kasar su kenan nan da aka ce da kenan ya karantar da kai cewa diyar mace irin ta namiji ce har sai inda diyar ta kai sulusin diyarta to inda ta sulusin da kenan an sai a koma can magana rabin namiji fasawa ibn khuzaima wa anhu wata ruwa daban cewa a din dai tushe magana duk da amurna sha'abi din ce an jaddi yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam عقل شبه العمد مغلز مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فتكون الدماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه دار قتني وما ودعاه abin da yake wannan ruwaya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أقل شيء بالعمل دية كما دا غنغم مغلظ za a kawar da diyan misal aqal al'amad kaman diya ta ganganci da gangan yayi banna aminci hanya biyu ce ko uku imma kai da aka she naka karama kai kisasi karama ko a baka san kisa amma a baka a baka diya ko duka yayi to na abin da yake wadi cewa wajen biyan diya yanda ake kabar in misali aka ce an mai afuwa zai ba da diya to diya za a kabar rata duk da mai rangwame ba kashe shi to diya mai kabarrawa za a ƙara shekarun raƙon duk da kuma ɗari ne a maimakon ɗan shekara biyu ya ce shekara uku maimakon uku ya ce hudu haka ana kenan ƙara shekarun da makaranta a baya na raƙumi talatin masu shekara uku cikin ta hudu talatin shiga hau cikin tabiyar da guda arba'in masu ciki ko bayan mini bayani ya ce kenan akalu shi bi la'amad muqallazun misal akal amd kenan diya ta kusa ta ganganci kama da gangan ana kawar rata irin diya misal akal amd irin diya ta ganganci da gangan wala yuqtalu sahibu ba a kashe wanda ya kisa na shi bi amd وذلك ما yake kawo irin wannan rikici yace an yanzu wa shaytanu fatakunu dima'un bainan nas kurin shaytan ya tada wata fitina kun wata shuba ta shi kun tada rikici ko ko ba ga madallin ma mata kadan kun hada ta cikin mutane kun hada ta shi kun wata rikici kun ya tashi figar da ghayatun wala alam ba wani asalin a ce akwai da tsakanin su kun ba wani makami ma kurin ta rikici fufu kurin sai ko an kashe wani kurin da kadan rikici kadan kan abu kurin wannan shine irin wannan rikici ba da ne kisa ba a sami kisa irin shi ake shabe amad to za a kawar diya duk da kuma ruwaye duk da shi nan ya yi ishara ga zuwa ga rauni ma za da kuɗi ne amma kama hanyoyi da aka bi na hadisan sai albani ya ce hadisi ne hasan ya hasana hanyar sanadin hadisin yana da hanyoyi wanda suke samun gindin zama wanda za a kawo hujja da shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 علفا ana abin da ke ba labari ruwaya abdullah bin abbas ke cewa wani mutum ya kashe wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sanya diyar mutuma raqumi kai dirhami 10000 kwatamcin kenan kambacin dinar dubu tunda ita wannan ruwaye tana da rauni ba iya kawo hujja da hadisin kwarai ta hanyoyin da aka bi bai samun gindin zama wanda za a kawo hujja da shi a mai da cewa dirhamin dubu yawa matsalar dirhami a yanzu za ku mahi yawa kamar an yi ilgari ba a kawo maganar dirhami kan diya ko maganar zaka a masa aiki da dirhami wani zamani ne ya zo sai dirhamin ko zinariyar ta azurwa ba ta da kima kwata-kwata an fasa wani sabi komi da ita wanda ya sa cewa daman asali wajen jamhur akan lamarin diya asali da raƙumi ne banda wajen hanabila su ne suke kan cewa ana aiki da dinar duk da jamhur suna kan a cewa kun sai na jamhur kin ya sauki a ce biyan zai ya yi a gaskiya don kuma duk lokacin aka zo za a sai kun raƙumi dubu kai raƙumi ɗari kai raƙumi ɗari shi ne diya shi za da sayin a ba da shi kuran to wannan iya kawo ɓangaren kuɗi ne kenan inda ya tabbata kenan kambacin dinari dirhami dubu goma sha biyu to dai ruwaya tana da rauni balle maka hujja da ita وعن أبي رمحة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني وشهد به وأشهد به فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك wannan mas'ala ce ta tsakanin ɗa da uba don ɗa ya laihi uba bai zauwa ya yi kambacin shi kuma ɗa bai ma uba shaida uba bai ma ɗa shaida a kan shari'a kuma dan daya lahi nan abin da almanzan ka cewa kalmar da ya kata a nan amma innahu la yajni alayka wala tajni alay kuma shi wace wala ta zuwa wata tawzar alqur'ani kenan wani bai dokar lahi wani kenan da bai dokar na ba uba bai dokar da wani bai kare wani kuma wannan bangaren shari'a na shari'a haka ne uba bai zawa ma da shaida ai haka wani bige shi shi da haka Allah kai haka da bai ma uba tsakanin su ba uba ba ma kowa shaida kuma ne ya tabo ta wani bai zawa cikin macin shi ni dana ne ni zan yi da sunan shi ba yi ko da zaman kanshi yake sai babu da'awar dam wal qasama babu na da'awar jini da magana raba rantsuwa me da'awar jini kurin asalin alƙasama ta zami magana za kanta ta bambanta da saurin lahi asalin ƙa'idar shari'a sanana ya ce albayin su alamudda'i ulumin alaman aka asalin shari'a jibon shari'a albainatu alal mudda'i da ka zo ka ce wannan abin naka ne naka ne aka zo gaban shari'a alƙali zai tambaya kai da ka ce naka ne na shaidu a babban da shaidu amma na wani tabbas ya sani sarari na bashi na amince da shi na bashi amma mun ga wanda da ka bashi ba baka shaida to kai da abin kenan ka kai na shi ne ci a na wani to ya ka rantsi rantsuwa zai kurin in rantsi na shi ba ruwan kun ba shi zai can allah ya magugunci wani musulmi sun zo da wani bai hudu kawai masala a kan gona ce bai hudu shi ta shi ciyar sola ta wace wa zai ba ta shi bace ba ya ce na shaida ka nabi ina shaida ta ka ce ci a ganin shi ne ya ce kai kai rantsi ya hudu ciyar sola fashi wani rantsuwa karya zai karya zai cikin dukiya ta ce ya dai ya zami ya dai karya ci ne mu ba ruwan ba wani shi za mu iya gudu maka yake mu za mu yake da zahir ya rantsuwa dole ta rike gona tunda haka shira ta tsaji bai zo Allah mudda'i wala min Allah banaka shi zaka ce an ba dan wannan ba kaida an ba dan kaida mutane sai su kace kun duke wannan taka ce yo haka ko ko jonti wani gidan na wani kon ai ta rike ma da kwaro na ce na wani na shaida kullum duk mun shari'a tana aiki da wani abin ki hannun shi in dai abu hannunka yake to wanda yace nashi ne ya ka shaida shara musulunci na ka yanto ina shaidu ga shaida guda biyu adalai sun shaida kuma mu ba roma ko da ƙarya suke Allah sani in dai shi adalai ne an sa adalai ne suka ce wannan abin na wani na wani ne mun shaida haka nan to mu a sharace mu a musamman mai kamshi can Allah ya raba kuma in ba ka bane ba ma ce kuma yawa a zamani da ƙarya da kuma yana a yi shiri a yi wata wani kumfulo da gangamta a ciro wani to amma shari'a a zahiri wannan mutane guda biyu sun sa adalai ne suka ce lalle wannan abin na wane na wane ne wani dole mai da kuma wani baka takarar zuwa ba ruwan zuwa zuwa ka shi da ta yi ƙarfi a karin baka ba ruwan mara zuwa ka da muke da mara zuwa ka in bika shaida wani kan mara zuwa ka in da suka shaida ba ruwan mara zuwa ka kamar mutum su ce wani rawo ne ya shaida a gaba mai sata ku ba ruwan mara zuwa ka kuma mutum su shaida kuma hannu zai yanke maka can allah ya mashi ba ba ka takarar zuwa ana rantsuwa ya tsara ba ni kimanin ba ya rantsuwa je tubar gaba ko sai zuwa ga wajen tuba a ba yake tuba da shari'a da kace shaida ta abzunci shaida tana tana kaji kware illa kuma jan hankali da hankali da hadarin shaida kariya kuma tana cikin babban halayen da Allah bai bari kenan to nan magana ce kenan ta da'awar kacewa ne ya kashe mu wani nawa to yanda ake kuma da magana masala mai kasama to asali to ke ita wannan masala anan ba wannan magana shi ita kasama shedu kusa ayi nan ba a ce a kashe ni wani nau'i ne a yakin kasama inda aka yi kisa babu shaida wani silan aka abin babu shaidu wani aka abin a gabansu to amma akwai wata shuba an ga wata alama wane ne ko su wane ne a kisan da aka yi an kashe na misali mun san da wani suna suna da a kan wanda wani suna da rigima ko ce ma zai kashe shi sai aka ga wani ya mutu ko aka ga a daidai gidan wani wani a mace kuma dama akwai rigima tsakaninsu da abin zai kawo aka ga misali kartikin wani a wajen da aka kisa a wani samun ana wata mutum a kira mutum ya a cikin da wani a wurin da aka kisa ire-iren wannan to ire-iren wannan an ga wata kenan wata wata karina wata ke ba da cewa wani ya kashe wani amma ba ya gaban ku ba ba ya gaban ku ba da ku sanya ne ya kashe abin to wannan dangin mamaci irin wannan kisa na babu shaida karara kuma da wata karina da ta bada alama wani ya kashe wani ko so da kashe wani suka ce wani suka kara mu muna tuhuma wani muna tuhuma wani ya kashe dan uwan to za ku yi rantsuwa ku riki tantance dan uwan ku eh za mu rantsi to anan rantsuwa ba uku rantsuwa 50 ake 50 billahi la ilaha illa huwa shakshish 50 ya kama mutum 50 na dangin su an ba 50 ya ka 20 ya raba musu kai ka uku kai hudu kai biyar haka da tsara rantsuwa 50 zai wani shi kashi shi kuran to kai ma su sun rantse a ne bana rantse hauka don kai ne kurin nan masa isasi in majiya a iya su shi ma rantse shi ma rantse bi ba to mana in rantse a kan ƙarya ko ƙarya ce ke a nan shi kenan su dole ba su diya shi kuma ce mai lokacin diya ya zo ba shi bane ya za a yi a shari'a musulunci sai a ɗauko a baitul mal sai a biya diya wani bawan Allah sai a ba da diya diya za a ba da ba barin jirgin ta banza sai a ɗauko a baitul mal sai a ba dangin shi jin sai rantsuwa amma koransu ka ci a mu gaskiya tun da ba gaban gaban wani rantsuwa ta Allah kun da kaba kariya wani mu da sai muna goshi ne wani amma mu kuma mu sai ba za mu mu yi rantsuwa wani haɗa rantsuwa mu mu rantsuwa suka ce su mana ba za su zantowa ba shi kuma wannan ya rantsuwa da cewa shi bai kashe ba haka yin basu da wata madogara kan abu amma inda suka rantsi to shi za su samu amma suka suka rantsuwa kenan ba tabbas ba dora mushi a takaice za mu ji bayanin dalla-dalla ce na san hadisi da kama gane kenan alƙasama dai gurin raba rantsuwa rantsuwa hamsin ce ake ta dangin wanda aka kashe suna da wata alama wani ya kashe ɗan suna tuhumar wani ga hadisin da ya zo a zai cikin sai bukhari ya kashi cikin sai musulmi hadisin da ya zo ya zo wa sa'ad bin abi hasan radiyallahu anhu ar-rijal min kubara qawmi anna abdullah bin sa'ad wa muhaisad bin mas'ud kharaja ila khaybar min jahl asabahum fa utiya muhaisad fa ukhbira anna abdullah bin sa'ad qad qutila wa tura fi 'ayn abin da ya wakana abdullahi bin sa'ad sahabi ne aka muhaisata bin mas'ud sun ta yi haibar sun samu matsala ta yunwa matsala ta abinci shekara take za matsala suka ta yi haibar don haibar gari ne da musulmi akwai yahudawa ne amma suna ƙarƙashin daular islamiyya ganin an ci haibar an raba garaken haibar an ba yahudawa kulawa da aikin don su da aka ci su sun yarda sun mai wuya an ci su a yaƙi to amma ganin masu wanda suka ci yaƙin annan salar salama bai saba aka kama su aka raba su ganima aka yi ba za ka zakan zaɓuwa ya bar musu ya bar su akan akan wasu kace suna san wata alhurma guda a bar su a gonakansu a garakensu su sun sun kwaye wajen aikin garake duk wanda yake garkar shi ni mai garkar zan noma in gyara ni in yi aiki kai takace sai mu raba a shekara har hamza annabi sallallahu alaihi wasallam ayya da wata garka a can wanda a cikin rabon da aka yi wanda take bangaren shi kenan to wannan haka aka yi suna zamani a garin su suna aikin dabino an shekara ta haka zo da musulmi da su ya zo a raba da mai gona da su da mai garka a raba su rabi su rabi na ajede kenan ana kai da kawowa ba matsala suna ƙarshen dalar islamiyya to a kan shi ne musulmi suka ta yi ziyara waɗannan musulmin guda biyu da abdullahi bin sa'ad da muhaisa bin mas'ud suka ta yi ziyara sai fa'utiya muhaisatu fa'ukhbir sai aka isko muhaisatu bin bin mas'ud aka bashi labari anna abdullahi bin salih al-qutil wannan abu kin tattashi abdullahi bin salih musakta musakta tare an kashe shi wa turiha fi ainin an jewa cikin wata rijiya cikin ruwan jewa ruwa daran kallah an kashe shi a ruwa aka bashi labari shikenan fa ta yahuda shi kenan me aka ta muhaisatu bin mas'ud ya zo ya isko yahudawa ya ce an tun wala ya katantumu wala kuka shi kuka shi wala kuka shi shi kurbe ɗan wana daga nan san tsakanin huda bisa akwai wata ta ciki na ciki akwai na tsakanin su sai musulmi sai musu tuwa ko kashe shi sai ce wallahi ma katanna wallahi mu kashe shi ba fa aqbala huwa wa aquhu huwaisatu wa abdurrahman ibn sa'ad fa dhahaba muhaysatu muhaysatu yatakallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbir kabbir yuridu as-sinna fatakallama huwaisatu da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba annabi labarin suka zo su ba annabi labari da muhaisa da kai da da muhaisa da huwaisa dan wani da abdullahi bin sa'ad dan wanda aka shi suka su ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari sai muhaisa wanda shi duk da iyayen aka yi abun sai su zai magana sai manzo Allah ce mishi a kabbir kabbir babbai magana kenan huwaisa shine babba akan muhaisa annabi ta yi babu duk da shi ya ga muhaza shi ne zaka ta haifar shi ya zo da labari amma ganin tsarin mutumci tsarin sa babba ya ce babban zai magana shi zai fara magana babban mutumin mai kawo ya ce a nan fatakallama huwaisatu huwaisa ya fara bayani ga abin da ya kasu to yanzu tun da take labari a wajen wake wajen muhaisa yake muhaisa yake muhaisa tuci sun matakalin masu kuna gaban muhalli sakin sai ya magana shi wanda aka ta yi haibar da shi da abokin shi abdullahi bin sa'ala aka shi yanzu tukwa bayan babban ya magana tukwa shi muhalli sa ya yi magana ga abin da ya wakana suna tomul yahudawa duk da ga amana tsakaninsu amma sun kashe musu mutum suka yi magana in yahudawa na kaibar da ake su magana don akwai tsakanin su musulmi akwai adawa zuga ana tuhumar yahudawa kaibar da kashe musulmi shi ne magana kenan faƙaɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imma an yadu sahibakun wa imma an yadunu bi harf abinda za yahudawa ɗayan biyu ne ko su ba da diyar ɗan uwanku da suka shi tattaba da za ka shi suka shi san kwaye ba ko kuwa su shirya yaƙi tsakanin mu da su sun warware alƙawali kenan ɗayan biyu fakataba ilayhim fi dhalik annabi sai aka aika musu aka rubuta ko ku ba da diyar wannan bawan Allah wani musulmi ko mu da ku yaƙi ya tashi fakatabu suka mai da takarda da fuskar takarda me suka ce inna wallahi inna wallahi ma qatalna mu wallahi mu ne ba faƙar li huwaisa na bace min huwaisa da muhaisa da abraham bin sa'ad suka zo kada labarin dangin wancan wanda aka shi ya ce a ta halifuna wata stahiƙuna da masahibe ku ku za ku yi kuna kun kuna da awajin nan wun da babu namu na da'awar damu ne musamman ƙasa ma kuna da awa a ba kai nan wani haƙƙin diya ta ɗan wanku to su kuna kuna magana za ku yi rantsuwa ku cancanci diyar ɗan uwanku alula suka ce a'a ba za mu yi ba dan ba zan shi ba zan maka baka ta kaje kaje sai dan baka na kai abu a ko doka yau ne da nan zuwa wannan yau ne gaskiya zuwa shi ku ta bada kai shi qal fa yahlif al yahud fa yahlif lakum yahud to zuka yahuda ya salam dai qalu laysu muslimin ai ba su ba musulmi bane ba ya za a yi rantsuwa mu kuma amsa da rantsuwarsu to ya za a yi a nan dai cewa ka a bar jinin wancan zamsa ya zube a banza sun a san tabbata ya ci aka shi kuma kuma ibra suka shi to kuma su kuma sai rantsuwa to annabi shi ne annabi fawa da rasul ma manzala sai ba da diyan abdullahi bin sahal ga yan uwan shi a baitul malik shine fawa da rasul sallama min indi fa ba'atha ilayhim mi'ata naqa ya aika musu da kuma ɗari su dangin abdullahi bin sa'ad ƙada sa'ad shi mai ka labarin wanda asalin labarin zo gare shi an ta an labarin ya zo daga an salibin abu ya sama ko ya ce hasalikin ke cewa fala ƙadar na katatuni na ƙasa hamara da ya gama abin da iya na aka yi ce a cikin wannan taguwa ɗari hautar wata jin taguwa ta harbe ne shi ne da kai labarin da kanta shi aka wajen kai haka ba labarin tagon da a cikin guda hamsin an ɗaya talibe shi kenan a nan ne asalin ƙasama duk da nan bai ka lafazin ba amma lafazin hamsin ce ne rantsuwa hamsin ce ta ƙasa ma abin sanar ne ba ba magana kan shi وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الع- بين الناس من الأنصار في قتيل دعوه من على اليهود رواه مسلم na abin da yake magana mazan sallama ya tabbatar da kasama kenan kasama annabi ya tabbatar da ita alama kan fil jahiliya a daman kayan musulunci zuwa maka kasama laraba suna da irin kasama ka zo ka yi rantsuwa don ka kare jinin naka neman jiya tudu da in kaka wata karina kana kuma ka zo ka yi rantsuwa hamsin an ta rantsuwa hamsin in ma mutum hamsin kowa rantsuwa ɗaya ɗaya ko kuwa a kawo a raba kuma an ce a cikin dangi ba ka mata in mata nawa ne ya je a basu mazan su in mutum goma ne in biyan ne rantsuwa ya rawa rantsuwa hamsin shi da rantsuwa hamsin za a yi ba hudu ba ba ba rantsuwa hamsin ake yi a irin wannan hali ya ce annabi sallallahu alaihi kenan ya yi hukunci tsakanin ansar da wani matacce da aka kashe cikin ansar a wajen hudawa wata ruwa da ke kina ishara ga wata ruwa da makaranta rawa musulun sai a babu ƙitalin ahalul bagai nan kuma yakin 'yan tawaye ko 'yan ta'adda a yaƙe su da yin haka kin عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا سلاح فليس منا متفق عليه na hadarin albagaikin manzana sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya doki makami a kanmu da jama'ar musulmi ke yaƙe mu bai tare da mu wannan amina ce irin wannan abin in ya zo kaka ba kankan wajen fasara bai tare da mu a musulunci a wane ne a amana kun annabi ce bai tare da mu kun ya yi zama wa'idi kun annabi ce bai tare da mu kun tsaya nan kun ya yi zama wa'idi kun kaka shiga bayani kun haka annabi ce bai tare da mu kullum duk wanda yake makami akan mu kenan aka saka ga maka hadarin in menene annabi ce baka tare da shi aga abu da mai girman gaske nan ya karanta da kai hadarin dokan makami ka yaƙi musulmi wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية أخرجه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wanda ya huta daga da'a ta amirul mu'minin shugaban musulmi kai ta waye wa faraqal jama'a karabu da jama'a ta musulmi kenan ka mutu ba mu baya'a wa ma famitatuhu mitatun jahiliya kayan mutuwa mutuwa ta jahiliya nan kamar mashawarar hassan cikin sharin taliki da yama wannan alkaba'ir ya kawo wani ruwaya ya yi magana a kanta a kanto da aka ce huruju ana ta'a ta'atman kan aminin ayi amir ya yi kwarai ya ce wannan abu ne sananne a lokacin da ake maganar ana magana ta hiya ta musulmi tsarin musulunci ana mubaya ga shugaba mutuwa ko rayuwa akan kawa shari'a ta musulunci kan kare dokoki na Allah dole a samu guda a sa shi na amir da hannun salasalama ke cewa idan kuna tahiya akan wannan amir kin a musulunci ba a biyu ɗaya ake kuma saƙanin da muke a yanzu amiri da ake magana na mummunai ba irin ba na zamanin yanzu ko na gari da nashi a'a ko najeriya nata daban nijar daban saudiya daban sauran garuruwa ɗaya ake amiri sauran garuruwa ɗaya zama ta kamata gwamnoni ne wancan shugaba zai ba da umarni shi ke dama ya hudda ba ku za ku zaɓa da muke a zanzu a zanzu a zanzu ku tsarin ƙungiya kuke zaɓen shugabanku tsarin wancan ba kuke zaɓen shugabanku ba wancan gaba ke turowa wannan shugaban kuna shi yake an shi ne mai yanka an ce nan ko da ba samun gaba ɗaya ba an samun matsala ta musulmi an yi mantika ta tsanin ɓangaren sham ɓangaren iraq ɓangaren hijaz don haka an samu haka don su kai tare musulunci to wannan mantika ke tun ba samu damar gamuwa sai su yi aiki da amiri su mishi mabaya amiri guda shi ne shugaba shi zai kontrolan duk waɗannan kurin gwamnoni ne zai yi za a mishi mubaya shi ne amirin mulki wanda wannan shi a cikin ba a biyu a gari guda ɗaya aiki shi mu zan sarki cewa idan kuna kan biyayya gare shi sai wani taso ku ga muku yaƙi wannan ba a biyu wanda yawan wannan shi ne aka cewa matsalar wannan turawa sun ƙi diyan da za a musulmi tun daga abdulhamid ƙarshen amirin mominin na duniya ko khalifa na duniya wanda yake a turki shi ne ƙarshe wanda aka amin na san ventona abu kuma sakon ventuna ne ventona abu ne dai wanda ƙarshen halifa da sunan khalifa musulmi gaba da duniya tun wannan da aka yi ganin musulmi suna da jigo guda duk duniya shi zai magana kuma sun tura sun ga haɗarin al'amarin da in aka same shi musulmi za su iya kari tun da suka ji alkawali di abin da za a yi ka a bar musulmi su sake haɗewa bayan wannan shi ne ake zan za ka shekara zabe kowa ya kaɗa gaban shi kowa yake na shi shi ne wani kaca kirista suna da baba mu ma da na baba la mama ba uwa ba uba mu ba mu uwa ba mu da uwa ba mu da baba ba mu da uwa da su suna da baba mu ba mu da baba ba mu da mama su suna da mami akwai jagora guda wanda ke ba su gaba da kirista suna da wanda yake magana a ce gaba ɗaya magana ya magana su kristocin duniya musulmi yanzu ba su da shi ko na banza babu ko na banza a ce ga iya magana a yanzu gaba ɗaya ko da gashi saudiya da nata masar da nata nijar da nata nigeria da nata kowa da shi ba mu yi alaƙa da wani shi asalin mulkin nan shi ma shaura hasan ke cewa wannan hadisi iya magana kan wannan amiri wanda yake zata da shari'a ta Allah yake jagora al'umma ya ce abin da ya kawo fitattunan wannan al'umma wani karnin namu na rigimin ƙungiyoyin addini har suke yaƙar juna har da bindiga har da makamai ɗaukan wannan hadisi ka ɗora ma shugabanka ka ce shi ne aminin mummina ke duk wanda ya mai tawaye za ka yaƙe shi duk yankin da aka yi maka yau a sham tsakanin ƙungiyoyin da su da daban da balle a sham yaƙin da yau kana bara nan ya ƙungiyoyin wannan jafatun nusura wani ansarar sunna da wani 'yan dashikin nan da asalin abin a tashi guda kai daga baya sai wani ce wannan ko ya kaza ko ya zama amin na amurka hess ta waye to shi kuma hess ce tun da sun shugaba ta waye dole a su yanzu sai aka waye gari ga yaƙi ana yi da rasha da sojojin wannan wannan asad kuma su kuma sun ce kuma su karin sun da kasan gasan ka kuma tare wani ne muke yi sai yakin tsakaninsu ya ƙarfi sama da wancan haka suka samu rauni ƙasar kamar su kama ta gaba ɗaya daga su sai ga sun an koma gaba ɗaya an koma gidan jiya banda ma gidan jiya to ce wannan kuskuren ɗaukar wannan amiri a kan naka ce wannan ana ba ana niyi ba da shugaban ƙungiyarka ka bai wa hukuncin wannan ka ce wanda ya mai tawaye ya rida ko za ka iya kai shi ba haka bai kini ta ce wannan sun yi wannan fahimta da yawa cikin jama'a duk da mafi yawancin ake ƙungiyoyi a yanzu zamani kan ba wannan hadisi shugaban ƙungiya ba na ƙungiya ba ne ba ƙungiya ya yi anan ma a nigeria ma na wuce a nigeria na wuce ƙungiya kanta ko ta zan zaman kanta kenan wannan kakawa shi wani hukunci kenan na ya ce duk wanda ya fita daga ɗa'a ta shugaba ya bar jama'ar musulmi ya yi nashi ya mutu ba mu baya ya mutuwa mutuwa ta shahiliya wanda shi mace kenan ce rayuwar ta shahiliya musulunci ya rayuwar ta shugabanci kamar an rushe gidan koma kamar jahiliya kayan musulunci zo shi ne ba shugaba wannan kuma a yanzu misali babu shugaba wanda yake jagorancin al'umma gaba daya wanda kuma haka suke so a dawo maka abin Allah ke yi wa an ummu salama radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taqtulu ammaran alfi'atu albaqiya ummu salama ke bada labarin cewa ammar wata jama'a mai tsakiyaranci mai ta'addanci za ta kashe amma yan wame yawa kana an samu fitina tsakanin musulmi annabi tun a rayuwar shi ya ba da labari amma wata jama'a mai tsagiyar ma'ana wata wuce iyaka mai laifi za ta kashe shi kwasan abin da ya wuka tsakanin sayyidina ali ɓangaren mu'awiya kowa iyaka shi ne mai gaskiya shaidan ya shigo da munafukai suka shigo aka hura wutar fitina aka sami yaƙi tsakanin ɓangare biyu na sahabbai da masu sahabbai ba to cikin rikici da aka yi ta yi shi amma rabin sananne yana ɓangaren ali iya ɓangaren ali a rikicin da ake an zo a cikin yaƙi an kashe amma yanzu wannan mai zai hukunta ma inda ba don fitina ba da shi ɗan yi gito kenan su ɓangaren ma'auya su gano kuskurensu a kenan muni bu kan gaskiya in da ba don fitina ta gito ba saboda annabi ya magana ɓangaren mai ɗaga bagge ta kashi gashi an kashe amma amma da yake shi ɗan ya shigo abu me aka tawili ya aka ce a a wa'yantar da suka shigo don suka don su ba su samun ƙarfin hujja su kashe kenan ɗan ɓangaren abin su kashe shi don samun hujja a kan wace ɓangaren ko a kan wata fita da kwan ko suka ce ai ɓangaren abin a nan aka shi suka shi kansu don su kunna wani abin da ko ku su suka shi ga abin da kuma kwasan magana kowa san magana amma ba shi ba amma sai da bigala da shi ba amma yanzu me wuta ka samu haske abin su fitina ya ka ce su ɓangaren da yake suka shi girma kuma an kuma kuma ruwa haka ne ba ba cikin su haka Allah ya kaddara abu dai Allah ya gafarta musu gaskiya an yi abin da dai Allah ya kaddara to gaskiya shi aka ce an suna jama'a majama'a an suna jama'a kaf an yarda Ali ya yaki akan gaskiya neman gaskiya ya da gaskiya haka ma'auya yi duk ya kashe ba gaskiya ba dan gambe to amma hadirin magana ko san bangaren Ali gaskiya wannan abin sanin bangaren alisihi gaskiya a kan kiyasi na malamai da abin da ya wakana in gaskiya ce amma ba a zargin kowa kowa ya yi iya da shi mai gaskiya ne amma mu yan kallo masu shari'a ba su dibawa an diba a sauki abin da ya wakana an ga a bangaren biyu yanzu kai kusa da gaskiya yaƙi da aka yi ta yi bangaren alini gaskiya magana ke wannan abu ne sannan ne kan haka ina kamata mu sai Allah kai mu darasin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته